وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha hudu ga watan almuharram shekara 1448 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan shida shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin wani littafi namu mai albarka na alkaba'ir wallafar sheik shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe kafin tafiya hutu mun tsaya ne a ƙarshen kabira ta talatin da tara wacce ta yi bayani game da ha'inci da makomar masu ha'inci yau kuma insha Allah ta'ala cikin kaddara wa Allah madaukakin sarki zamu tashi al-kabiratul arba'una babban laifi na 40 wanda malam zai tattauna akan al-mannanu waye al-mannanu shi al-mannanu ismul fa'il ne na al-minnatu in aka ce al-minna ita ce baiwa ko kyauta lafazin alminna a larabci yakan ɗauki ma'anar kyauta ba da kyauta da yawa sannan lafazin alminna yana ɗaukar ma'anar ba da kyautar kuma da gorantawa mutum ya bayar ya koma yana ƙididdigawa wanda ya bawa ɗin abin da ya masa daga baya to kaga yana ɗaukar ma'anar da kishiyar kenan hakanan lafazin alminna yana ɗaukar ma'anar alƙudratu wal quwwa ƙarfi da kuma iko duk lafazin alminnatu yana ɗauka sai dai a wannan babi da malam ya kulla a cikin wani littafi nasa mai albarka duba da abin da littafin ya kunsa bayani ne akan manya-manyan zunubai kaga ba za ka kawo malin zai bayani game da abin da ya shafi kyauta ko baiwa ba sai dai ka kawo zai bayani ne akan abin da ya shafi mai gori to shi sa sai fito maka da ismul fa'il ɗinsa ƙarar ya ce almannanu mai gori yan uwa gori ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka zunubi ne kuma babba irin zunubin da allah maɗaukakin sarki baya gafarta shi sai mutum ya tuba ƙananan-ƙananan zunubai da ake gafartawa idan mutum ya yi sallah idan mutum ya yi alola idan mutum ya yi sallar juma'a idan mutum ya da su nan da yawa duk ƙananan-ƙananan zunuban da ake akan mutum da mutum ya yi akan gafarta su ko da mutum bai istighfari ba ta hanyar waɗannan ayyuka da ire-iren su amma kaga irin waɗannan ayyuka manya-manya to sai mutum ya yi istighfari sai mutum ya tuba wa Allah madaukakin sarki sai mutum ya je wa Allah maɗaukakin sarki da tsarkakakke zuciya sannan sai Allah ya karɓi tubansa malai ce ƙala Allah ta'ala ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil man wannan ayar tana cikin suratul baqara aya ta 264 Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani ya ce ya ku waɗanda suka yi imani amma kafin wannan ayar akwai ayoyi guda biyu da suke binta a baya waɗanda suke da alaƙa da ita saƙon nasu da iri ɗaya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanuna Allah subhanahu wata'ala ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyun halim sannan sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum zuwa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ce alladhina yunfiquna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan Allah dan neman yadda Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala ce sun la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa biyo ba sa bibiyar abin da suka ciyar mannan da gori wala azan ba kuma sa bibiyar abin da suka ciyar da cutar da wanda suka bawa ɗin ta hanyar lafazin bakinsu akwai gori shine ka gaya wa mutum kai masa abu ba ni ne masa kaza ba ba ni ne masa kaza ba gori kenan wani kuma zaka bashi sai ka zage shi ko ka daka masa tsawa ko kai masa magana mara daɗi wannan kuma azan kinin cutarwa Allah subhanahu wataala ce kaga irin waɗanda suke ciyarwa ba sa bibiyar abin da suka ciyar da gori ko cutarwa Allah ce lahum ajruhum suna da ladan su inda rabbihim a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanuna sannan babu damuwa ko bakin ciki a tattare da su babu tsoro cikin abin da suke fuskanta ko abin da za su fuskanta a gaba idan sun mutu na lahira Allah zai zare musu wannan tsoron ciki ba ko damuwa cikin abin da suka bari a duniya na ‘ya'ya Allah zai kula musu da shi sai Allah maɗaukin sarki ce ƙaulun ma'arufun magana mai kyau magana mai daɗi khairun ita ce tafi alkhairi wa magfiratun da kuma gafara da yafiya da mutum zai maka laifi kai masa kai wa mutum gafara ko kai masa yafiya akan wani abin da ya maka na zunubi ka gaya masa magana mai daɗi wannan shi fa alkhairi min sadaqatin yatba'uha adhan daga sadakar da zaka dauka ka ba mutum ka koma gefe kuma ka ne masa me kana cutar da shi ta hanyar gori din ko ta hanyar gaya masa bakan magana ba ta da amfani to sai Allah subhanahu wataala ya biyo waɗannan ayoyi guda biyu da wannan aya mai albarka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum kada ku lalata kada ku bata sadakokin da kuke yi bil manni wal adha ta hanyar gori ta hanyar cutarwa waɗannan abubuwa guda biyu uwana masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar suna lalata dukkanin sadakar da suka shiga cikinta don mutumin da zai sadaka ko kyauta ko ya kyautata wa wani daga baya wani abu ya haɗa su ko ya yi masa wani abu wanda bai ji daɗi ba ya koma gefe yana ƙididdiga ni'imomin da ya masa yana gaya mutane ni fa nake ɗaukar nauyinsa a kaza nan fa ya zo na yi masa abu kaza nan ya kawo mun kukan abu kaza na masa na wana ma nasa da abu kaza ya taso masa ni je masa ni je ne masa to wannan kamar abin da yake yi yana rushe ladan sadaka ne da ya gaba ɗaya duka da shi da wanda bai badidde ne in ji Allah madaukakin sarki shi sa sai Allah ya bamu wani misali mai ban ƙaye a gaban wannan a gaban wannan lafazin sai ce kallabi yunfiqu malahu ri'a'an nasi kamar wanda ke ci da dukiyarsa ne don riya yadda yarwa suke lalata sadaka to haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa riya ita ma haka take lalata dukiya haka take lalata ladan sadaka duk abin da ka yi shi ba don Allah ba don riya don wani ya gani don wani ya yabe ka to shi ma haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana yake tafiyar yake lalata ladan sadakar da aka yi shine kallabi yunfiqu malahu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir sai Allah ya ce fa mathaluhu ka mathali me safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasab Allah ya madaukakin sarki ya ce misalin wanda ke ciyar da dukiyarsa dan riya' ko misalin wanda ke ciyar da dukiyarsa ya gori ko ya cutar da wanda ya ciyar ta hanyar bakar magana da zagi ko abin da ke kama da haka sai Allah ce misalinsa ka masali safwan misalin dutse ne fan dutse in aka ce fa dutsen da yake dukkaninsa tsantsar dutse ne babu gari ko ƙasa a tattare da shi dutse da in ka san irin dutse sosai to shine fan dutse alaihi turabun kan wannan dutsen akwai yashi ko ƙasa da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ce a fa'asaba huwa bilin ko sai ruwan sama mamako ya sauka a kan wannan dutsen da ƙasa take kai fatarakahu saldan sai ya bar dutsen fuskar dutsen ita kaɗai ta bayyana yashin ya yi mai ya wanke ya tafi ina fata an fahimta uwa sai Allah maɗaukakin sarki ce la ya ƙadiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko samun wani abu cikin abin da suka bayar ko suka ciyar na sadakarsu me yasa saboda sun lalata ta da gori sun lalata ta da cutarwa sun lalata ta da riya yan uwana masu albarka waɗannan abubuwa guda uku Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar duk abin da suka shiga cikinsa na sadaka wannan sadaka da ita da babu daɗe ne Allah maɗaukakin sarki ilu in aka ce a ibtal ɓata abu lalata shi babu shi gaba ɗaya ko me ko fan taɓa sama mutum ya ɗauka bayar daga baya zo ya gori ko matarka ce kai mata gori wallah baka da lada ina fata an fahimta ko mijinki ne kika yi masa gori akan wani abin da kika ciyar ko kika yi masa wallahi baki da lada ka gari ƙarshen kusanci kenan kai ko ɗanka ne da ka haifa ka ce da shi gaje kai masa gori baka da lada baka da lada saboda haka da abin da mutum zai yi yayi dan Allah kada yayi dan ya goranta wani kada yayi dan ya cutar da shi kada kuma yayi dan riya malaci qala al-wahidi imam al-wahidi shine abul hasan ali ibn ahmad ibn muhammad ibn ali al-wahidi ash-shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabar shafi'iyya malami ne na tafsiri kwarai da gaske yana da wasu tafsirai guda uku akwai al-basit akwai al-wasit akwai al-wajiz duk tafsiri na al-qur'ani ya mutu a shekara ta 468 bayan hijira Allah madaukakin sarki ya masa rahama to da yazo karkashin fassar wannan ayar shine yake cewa huwa ayyamunna bima a'ta abinda ake nufi da la tubtilu sadaqatikum bil manni shine mutun yayi gori da abin da ya bayar ka bayar ka goranta ka bayar ka kididdige ni'imar da kai masa to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan abin da ka bayar baka da ladansa wa qala al kalbi haka nan malan kalbi shi ma shine abul munzir hisham ibn muhammad ibn sa'ib ibn bishr al kalbi ɗaya daga cikin malamai da suka rayu a ƙarni na uku ya mutu a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi wannan malami ana intisabinsa ana jingina shi zuwa ga shi'anci ana jingina shi zuwa ga shi'anci sannan yake rawaitowa kamar yadda al'imam ahmad ibn hanbal ya faɗa hadisinsa maturuki ne idan malaman hadisi suka ce hadisin mutum hadisi maturuki ne to marwaicin hadisin muttahamun ne bil kadhib kamar ɗaya daga cikin wanda ake tuhuma ne da ƙarya to hadisin sa in ya rawaito sai a ce masa hadisin sa maturuki ne hadisin sa mai rauni ne kwarai amma bai ƙarasa darajar maudu'i ba to shine ake ce masa maturuki ya faɗi wata magana ne da malamai suka tuhume shi ya ce a cikin kwana uku ya dace alƙur'ani cikin kwana uku ya dace ne ne malamai suka ce kai to saboda wannan magana da suka ce hadisin sama Allah an daina karɓa eh malamai suna tuhumar sa da abin nan to shi ma da ya tashi fassara wannan ayar ce bil manni ala Allah fi sadaqatihi wal adha li sahibiha la tubtilu sadaqatikum bil manni kada ku bata sadakokinku da gori sai ce ai bil manni ala Allah ta hanyar yin gori wa Allah madaukakin sarki fi sadaqatihi a cikin sadakar da mutum ya rinka kididdige wa Allah madaukakin sarki abin da nayi kaza nayi kaza nayi kaza wannan ba da ƴan uwansa mutane ke ba a'a yana nuna wa Allah madaukakin sarki kamar ya cancanci wata kulawa ne ta musamman yadda yake taimakawa yadda shi ma ya kamata a kalle shi a masa wani abu na musamman wal'aza li sahibiha ko kuma cutarwa ga ma'abocin ita sadakar shi wanda ya sadakar ya rinka cutar da wanda ya bawa sadakar wa fi sahihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya zo a cikin sahih bukhari annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce falafatun wasu dangi ko nau'in mutane guda uku la yukallimuhumullahu Allah subhanahu wata'ala ba zai musu magana ba wala yanzuru ilaihim Allah subhanahu wata'ala ba zai kalle su ba kallo na rahama yama wala yuzakkihim Allah subhanahu wata'ala ba zai tsarkake su ba daga zunubansu sannan daɗin daɗawa walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi Allah kiyaye mu daga waɗannan eh kaga a cikin tashin alkiyama lokacin da al'amari dukkaninsa a hannun Allah madaukakin sarki yake a ce Allah ba zai kalle ka ba ba zai ma magana ba ba zai tsarkake ka ba ai shikenan kawai mutum ya tafi to su waɗannan mutanen bari mu ji su na farko annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce almusbilu almusbil shine wanda ke jan tufafinsa mutum ya sa tufafi ya rinka jansa a ƙasa ko wando ko riga ko rawani ko alkyabba duk nau'in tufafin da namiji ya sa ya ja shi a ƙasa sunansa almusbilu ya ƙunshi wannan abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa na narko Allah ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba ba zai magana da shi ba malam zai dan ƙara bayani a gaba kaɗan insha Allah ta'ala idan mun zo wal mannanu na biyu shine mai gori wanda zai bayar da abu kuma je ya goranta shi to shi ma wannan Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba ba zai tsarkake shi ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib wanda yake siyar da hajarsa da rantsuwa ta ƙarya ya kasa kayansa a kasuwa amma fa yana amfani da rantsuwar ƙarya wajen shigar da kayansa a wannan kayan naira dubu biyar ya siye shi kuma ƙarya yake yi me yiwa dubu uku kawai ya siye shi kai da ya ce da ya ce maka ya siya dubu biyar kaga Allah Allah ka tausaya masa ko ɗari biyu ne ka ƙara masa ina fata an fahimta to irin wannan eh shi ma wannan wanda yake sai da kayansa da rantsuwa ƙarya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ya shiga cikin waɗannan malamai suka ce ba a san rantsuwa a kasuwanci ko da gaske ne ko da gaske ne ka sai abu naira dubu biyar bai ba daidai bane karin karan tsaye mutum wallahi a'a malam ka gaya masa ainihin kuɗin da za ka siya masa in ya ga dama ya siya in bai siya in ba zai siya bai tafi in ya tafi Allah zai kawo maka wanda zai siya ba haka bane shikenan ba buƙatar sai kai taran tsarantsi ba buƙatar wannan sai mala ya ce a ƙasa almusbil wanda ake kira da almusbilu huwa alladhi yasbilu izarahu aw thiyabahu aw qamisahu aw sarawilahu hatta takuna ila alqadamayn shine wanda yake jan izarahu al-izar shine abinda larabawa suke daura su larabawa galibi a da al'ada su har yanzu ma wasu larabawan suna yi irin larabawan Uh, misali pakistan da irin su indonesia da sauransu duk suna daura zani to mayafi ne mutum zai samu ya daura a kasan shine suke ce masa izar shi kuma wanda suke sawa a sama shine rida to ko da izar ne haramun ne mutum ya zashi a kasa malai ce au bahu ko kuma tufafin sun aka ce tufafi kaga ya kunshi komai in dai abin da ake sawa ne a jiki sahu ko riga ita ma ta shiga ciki au sarawi lahu ko wando mu da muke sa wando eh shi ma ya shiga ciki dan na taba ji wani daga cikin malamai yan bid'a yana sukar wannan hadisi yana cewa an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk wanda wandan sai wuce idan sawu zai shiga wuta sai ya ce wai a ga mai tilan annabi wa ya tilan annabi annabi taba sa wando ba wallahi ga kaji ganganci wai a ga masa waye tilan annabi annabi bai taba sa wando ba to aka ce tufafi bai kunshi komai ba ya kunshi komai malaci hatta ta kuna ilil qadamain mutum ya sake shi har tufafin nasa ya kasance ya kai zuwa digadigansa sune alqadamain zuwa digadigansa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam qala saboda annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa finnar dukkan abin da ya sauka ya yi ƙasa minal ka'abaini daga idan sawu idan sawu waɗannan ƙasusuwan guda biyu da suke ƙasan ƙafan mutum to su guda biyun nan na dama da na hagu idan mutum wandonsa ya yi ƙasa da wannan ƙashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fahuwa finar yana cikin wuta abinda ka bari ɗin yake wandan ya wuce nan ɗin to sauran da a wuta za a sa shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yan uwa hadisin abu hurairah ne al- imam al-bukhari ya fitar da shi akwai hadisin da imam turmuzi ya fitar da shi da abdullahi dan umar allah kara masa yarda bayani game da jan tufafi ko wuce tufafi kala biyu ne a fahimci wannan da kyau akwai hadisan da suke bayani game da jan tufafi a ƙasa wannan da ba suke akwai hadisai da suke bayani game da tufafi ya wuce idan sawu wannan su ma daban suke hadisin da suke bayani game da jan tufafi a ƙasa ɗaya daga cikinsu wannan hadisin da makaranta yanzu akwai hadisin kuma da na faɗa wanda imamu a tirmizi ya fitar da shi a cikin sunan nasa daga abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man jarra thawbahu khuyala la yanzuru Allahu ilayhi wanda duk yake jan tufafinsa huyala don girman kai da takama kuma yadda za ku ga damuwa ƙasa hausa waɗanda suka fi irin za ga sarakuna da wasu daga cikin malamai ba haka ba ne shehin malami ne amma da alkyabbarsa kusan inci biyu tana jan ƙasa ana tattara masa ita ana ba ta fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda ya ja tufafinsa huyala don takama da girman kai to wannan babu ruwan Allah da shi Allah ko kallonsa ba zai ba wuta ce makomarsa to a lokacin akwai ɗaya daga cikin matan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai take tambaya ta ce kaifa yasna'na nisa ya rasulullah mata kuma ya zasu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata yurkhina shibran su bar tufafin su gwargwadon ɗami ɗaya ya ja ya ja ƙasa haka wuce idan sa'udin sai su bar kamar ɗami ɗaya haka sai ta ƙara cewa idan tankashifu a aqdamahunna in kuma suka bar ɗami ɗaya kawai idan suna tafiya kafafuwan sa su rinka bayyana da sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce mata sai su ƙara ɗami ɗaya daga haka kada su ƙara to tambayar da ta masa ya rasulullah idan muna tafiya tufafin yana jan ƙasa ai zai shafa abin da yake najasa ne annabi ya ce inda ta shafa na najasa idan ta shari ƙasa kuma wannan ƙasar ta tsarkake najasa da ta shafa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka ka'idar tufafi na musulmi namiji shine kada ya wuce idan sawu eh idan idan zaka iya ka daga yayi idan zaka iya ka daga yayi har zuwa nisfus saq annabi ya sa tufafi nisfus saq wani lokaci kuma abinda dai ake so kada ya wuce idan sawunka daga nan kai laifi in dai bai wuce idan sawunka ba ba kai laifi ba amma yi daga ya ɗara idan sawu to ka sani wuta balbal ne mutum ya sa wuta balbal ba in ji ni ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka su kuma mata sai aka ce su bari su rufe kafafuwansu shi ne abinda nake cewa mu yanzu kaga sai muka samu riba su oda namiji sai sa tufafi yana jan ƙasa mace kuma sai ta ɗingile za ga yanzu ado ne ma mata suna tafiya kafafuwansu da a waje tana tafiya tana ta yi ɗauri iya ƙaurin taka take tafiya to kaga wani da haramun ne bai bai halatta ba daidai bane Allah subhanahu wataala wa fihi a wannan hadisi da rawun nasa'i imamu nasa'i ya fitar da shi wa fihi aidan la yadkhul jannata khabbun wala bakhilun wala mannanun wannan hadisi da zamu karanta yanzu hadisi ne da'ifi bai inganta ba kamar yadda imamu turmuzi ne fitar da shi da ibnu majah da imam al-baihaqi a cikin shu'ab nasa shu'ab al-iman mala albani ya da'afa shi a cikin da'iful jami fassara hadisin shine ba zai shiga aljanna ba shine khabbun waye khabbun huwa al-makr wal khadi'a kamar da malai fassara a sama shine ma'abocin makirci da yaudara ba zai shiga aljanna ba wala bakhilun ko marowaci wala mannanun ko wanda yake mai gori shi ma lati wal khabbu abinda ake nufi da al khabbu huwa al makru wal khadi'atu makirci da kuma yaudara wal mannanu wanda ake kira mai gori huwa alladhi yu'ti shay'an shine mutumin da zai bada wani abu aw yatasaddaqu bihi ko ya sadaka da wannan abun thumma yamunnu bihi sannan daga baya ya zo yana goranta wanda ya ba abin da ya bashi kamar yadda fir'auna yawa annabi Musa kenan yace masa alam nu rabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinina wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirina kun ga gori yake annabi Musa wai alam alam nu rabbika fina ba ba wa ya baka ci da sha ba mu kare ne maka ba yanzu kuma ka taso ka ce kai annabi ne da mu za ka yi fada to kaga inda a ce fir'auna musulmi ne duk abin da ya yi annabi Musa ladansa ya zo bai ba yayi asararsa to gori kenan mu kiyaye gori yan uwa kalma ɗaya ce wallahi za ta lalata maka aikin da kai shekara shekara goma shekara ashirin kana yi ɗaya ba ni ne maka kaza ba yaron nan ba ni na ɗaunawinsa ba ni ne masa kaza ba kai dan Allah in yi maka za ka yi masa faɗa kai masa faɗa ta wata hanyar da ba amma kada kai masa gori Allah maɗaukakin sarki baya son gori kai duk abin da Allah baka gori Allah ya goranta maka ne iskar da Allah yake baka sau Allah ya goranta maka ruwa da Allah yake zubarwa daga sama ka amfani da shi mai wani gori Allah maɗaukakin sarki mana dukiya da arziki da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu gori mai Allah maɗaukakin sarki mana to Allah baya son gori gori ba siffa ce ta mutanen kirki ba Allah ya tsare mu malai ce waja anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi game da ya faɗa annahu qala cewa annabi ya ce iyyakum walman ahir ɗinku ina gargaɗinku da yin gori bil ma'rufi da wani abin kyautatawa da kaiwa wani fa innahu yubtilu shukra saboda shi gori yana lalata godiya godiyar da zaka yi wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar da ya maka to gori yana lalata ta wa yamhaqul ajra ya kuma tafiyar da ladan ya tauye ladan ya kasance mutum zai samu ladan komai ba haka malam ya ce wannan hadisi annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai takhrij yake cewa wannan hadisi lam a'fir alaihi bi hadha al-lafz yace bai ma same shi ba kwata kwata da wannan lafazin so daga babu shi hadisai da ayat da muka karanta a baya wannan kadai sun isa su tabbatar mana da haramcin gori da kuma yadda yake lalata aiki ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kamar yadda muka gabatar wasami'a ibnu sirina rajulan yaqulu li akhar babban malami muhammad dan sirina ɗaya daga cikin manya manyan malaman tabi'ai yake cewa ya ji wani mutum shi muhammad bin sirina ya ji wani mutum yana gaya wa dan uwansa me yake ce masa ahsantu ilaika wa fa'altu wa fa'altu ba ni na kyautata maka ba ban maka abu kaza ba abu kaza ba ni ne maka ba malam muhammad dan siri ne ji ɗaya yana gaya wa ɗan uwansa haka na kyautata maka ina aikata maka kaza ne maka sai ƙididdiga masa abin da ya masa yake yi faƙala lahu ibn sirina sai muhammadu dan siri ne ya ce da wannan mai gorin mai faɗa wa ɗan uwansa abubuwan da ya masa na ni'ima ya ce masa uskut ce malam da Allah rufe mana baki shiru fala khaira fil ma'ruf idza uhsiya yace babu alkhairi kwata kwata a cikin kyautatawa da za a dawo kuma ana kididdige ta ana irgawa ana lissafin abin da aka ni ne maka kaza ni yace babu alkhairi a cikin wannan kyautatawa kwata kwata yayi masa fada abin da ya kamata kenan ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa mammanna bi ma'rufihi wanda duk ya yi gori da kyautatawar da ya yi sakata min shukurihi hakika ya zubar da godiyar da ya kamata a cewa Allah maɗaukakin sarki ya sarayar da ita wa man a'jaba bi amalihi wanda ko duk ya ruɗu da aikin da yake yi na ibada wani aiki da mutum yake yi na bin Allah ya ji shi wani ne shine al-ijabu bin nafs mutum ya rinka ji da kansa saboda yana wani aiki na ibada to duk wanda yake wannan malai ce habita ajruhu ladansa duka lalacewa yake ka'idar bin Allah maɗaukakin sarki ita sawa mutum tawadu'u take lokacin da kake bin Allah lokacin kake ji kai ba kowa bane lokacin da kake bin Allah da gaske lokacin kake ƙara jin tsoron Allah kana shakka da kokonto wannan aikin naka ma da kake Allah ya karɓa kuwa Allah ana masa dole ne ba wanda ya isa wa Allah dole idan ka aikin gaba ɗaya Allah ce ba na so bai mun baya za ka yi to shi sa kullum kana aikin alkhairi kana wa Allah magiya kana godo kana kuka kana cewa Allah ya karba maka kullum abin da ake yi kenan annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa isma'il alaihi salam Allah ya sa su aiki su gina ka'aba su gina masa ɗakin ka'aba suka zo suka yi aikin nan yadda Allah yake so amma duk da haka ba su gamsu ba su ji aminci cewa lallai wannan aikin tun da Allah ya mai sa alji cewa mun aiki ma ya karɓa mun fi kowa ba wa yi tsala ibrahimu wa yi yarfau ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna addu'a suka rinka bayan sun gama Allah ka karɓa mana ya ubangiji ka karɓa mana shi fa Allah ya sa su aiki fa da kansa subhanahu wataala amma sun gama kuma suna daga hannu to haka ake so mumini ya zamto kada ya kasance ka ringa ɗaukar wani aiki naka na ibada cewa lalle kai aikin da kake yafa na kowa kowa bai iya aikin ibada ba sai kai na kowa banza ne naka ne daidai wallahi ka halaka wannan babban tarko ne da shedan yake kafa mutum idan ya ganshi yana da ibada eh kullum idan shedan ya zo maka da irin wannan bayanin da wannan batun tunkuɗe shi mai da shi gefe ka ce masa kai ba kowa bane fata maka ke aikin da kake Allah ya karba shikenan in kana haka insha Allah ta'ala sai ka kokari kuma ka gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya malai ce wa anshada shafi'i wa rahimahullahu ta'ala shi sa imamu shafi'i ya wasu ya wasu baitoci na waka game da gori yace la tahmilanna liman yamunnu min al-anami alayka minnatan واختر لنفسك حظها واصبر فإن الصبر جنة منن الرجال على القلوب أشد من وقع العسنة ما الإمام الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله yake cewa la tahmilanna liman yamunnu min al'ala min al'anami alayka minnatan yace kada ka sake ka karba da al'anamu sune mutane daga dukkanin mutumin da ka san zai baka kyauta ya maka gori wato in ka fahimci mutum ma ɗabi'arsa ce ya bayar ya gori to ko ya baka ka ce alhamdulillah na gode a ba wasu yace kada ka ma karba waqtar li nafsika haddaha yace ka zabar wa ranka rabanta na izza da Allah ya bata duk mumini Allah madaukakin sarki ya sa masa izza walillahi al-izzatu wa lirasulihi walil mu'minina ka kasance kana da izzatun nafs duk inda kaga wulakanci yayi to ka kauce wajen ba dan baka son mu'amala da mutane ba ba dan zaka yi musu girman kai ba a'a dan ka girmama kanka ne ka kiyaye abin da kake dauke da shi na addini so daka wahmil ko wahtar li nafsika haddaha ka zabarwa kanka rabanta na izza wasbir ka yi haƙuri da ɗan kaɗan ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya baka fa inna sabara kaga haƙuri junnatun lalle garkuwa ne ya ce minanun rijali yadda gorin mazaje yake alal ƙulubi a cikin zuciya na wanda ya san abin da yake yi a shaddu min waƙil asinnati to ya fi tsanani sama da a cakawa mutum kan mashi a cikin zuciyarsa don asinna shine kan mashi wannan wajen tsinin to yadda mazaje mutum mai mutunci ba wanda zuciyarsa ta mutu ba fa eh ka san mutune biya ce wai lijurhi mali mayitin mali jurhi limayitin ilamu yace ka san wai ciwo baya zafi ga mutumin da ya mutu ba haka bane yanzu idan mutum ya mutu kan keshe da wukaje ji zafi to haka mutumin da zuciyarsa ta mutu kenan idan ka mai gori eh za shi wanda yake mai gorin ma shi yafi bi to Allah rawa mu da mutuwar zuciya amma duk mutumin da ya san kansa ya san kima kansa in kai masa gori to shi kenan sai ban maka kayanka wa an shada ba'dhum faqala hakanan wanda daga cikin magabata shi ma ya rera nasa baitocin game da wani da ya masa wata baiwa yace wa sahibun salafat minhu ilayya yadun abta'tu an makafa'ati fa'adani لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة مما كان أولاني أبسدت بالمن ما قدمت من حسن ليس الكريم إذا أعطى بمناني yace wa sahibun salafat minhu ilayya yadun yace wani aboki nake da shi da hannunsa ta gabata zuwa gare ni da kyauta ya yi min baiwa ya kyautata min ya bani kaza lokacin da shi yake da shi sai dai kuma matsalar kash ba ya yi masa bane don Allah ya ce abata'atu amma kafa a tifa adami sai na samu jinkiri na ɗan samu nawa amma kafa a ti game da na rama masa irin abin da ya min na baiwa damun ya yi ne don ya rama masa ya yi masa kyauta da goma shi kwana ɗaya kwana biyu shekara ɗaya shekara biyu ya ga wancan abokin nasa da ya masa wani abu a baya har yanzu bai taɓa ɗauko wani abu ya kawo masa ba kaga dan Allah yake nan ba dan Allah yi ba fa'adani sai ce bari da in je in ga wancan ya yake ciki ko ya samu duniya ne ni ma ya guje ni in gani da ya je lamma ta yaqana yayin da ya samu yaqini da tabbas annad dahara harabni cewa to zamani fa ya kama ni yamin yamin abinda bahaushe yake cewa rikon kinku ina ba ta an fahimta ai yawwa zamani muna kokawa da shi ina kokawa da talauci ya tabbatar cewa ba da wata mamora abdin nadama ta kawai sai ya bayyana dama karara a cikin fuskarsa mimma kana aulani game da abin da ya bani a da na kyautatawa kaga dan waye wannan kyauta kenan ba dan Allah ya ba lokacin da ya ga wanda ya ba abin da ya ba ya shiga cikin wani hali ba wata mamora da zai iya raba masa abin da ya masa to kawai sai ya nuna ya yi asarar dukiyarsa don me ma ya ɗauka ya bashi to shine sai ce afsatta bilmanni ma qaddamta min hasani ya ce kash ka lalata duk abin da ka gabatar na kyautatawa da wannan gorin da kai kana nuna cewa abin da kai min kai min kaza kai min kaza ya zama da abin da zan raba maka ce duk abin da kai wannan abin da ka nuna ya bata wannan sadakar taka sai ce laisal karimu ba mutum ne mai girma ba ba mutum ne mai mutunci mai karamci ba idza a aqa idan ya bayar a baya yace wannan ba mutum ne mai mutunci ba kuma haka al'amarin yake Allah ya tsare mu da goli wala ce mau'izatun ga wani wa'azi a gurguje ya mubadiran bil khataya ma ajhalaka ya wanda yake gaggawa wajen zakewa sabo wala ce me yake jahilcin ka ila mata taghtaru billazi amhalaka har zuwa yaushe zaka ci gaba da ruduwa da wanda yake maka jinkiri yake kyale ka Allah madaukakin sarki kenan ba dan yana jin tsoron ka ba ba dan kafa karfin sa ba ba da zai ba dan ba zai iya kama ka ba duk lokacin da ga dama a'a ko lokacin da ya tsara yayi tamin ne sai lokaci ya je kaza sannan zai dawo da kai gare shi kuma sannan kuma sai ya kama ka ka annahu qad ahmalaka kai ka ce kamar ya rabu da kai ne ya sare da kai ya bar ka baka da wani amfani a ce kawai a bar mutum ya ci abin da ya ga dama ai wannan mutum ma sai ya duba ya ga to duk mutane yaro ne a cikin unguwa yana ta abin ba wanda ya taba kira shi masa magana ai sai ya duba ya ga to duk mutanen unguwan nan ba sa sona ne ina ta rashin daidai ba wanda zai kira ne min nasiha to mutum sai ya ga yana ta sakon Allah madaukakin sarki kuma Allah sai dukiya yake bashi sai lafiya Allah yake bashi anya kuwa to ta lala kenan faka annaka bil mauti wa qad jaa bika wa anhaka kamar kai ka ce ga mutuwa nan ta zo maka wa anhaka ta karar da kai wa azina rahila wa qad afza'aka al maliku sannan kuma akai izini da tafiya zuwa ga gidan karshe kenan wa qad afza'aka al yamamayka wannan mala'ika mala'ikan mutuwa wa asarraka bilbila ba'da al hawa wa'aƙalaka sannan mala'ika ya kama mutum ta hanyar sashi a gidan da zai rididdige naman jikinsa ya ƙare sannan kuma a ƙuƙunce shi a cikin kabari idan ya shiga wane dimta ala wizirin sai ka ga mutum a lokacin da mutuwar ta zo masa yana yin nadama a kan laifuffuka azimin masu girma ƙad afƙalaka waɗanda suka nauyaye ka laifukan da mutum da za a mai da su gangan jiki a ɗora masa ba zai iya ɗauka ba sun masa yawa sun lullube shi sai ce ya mutma'innan bilfani ya kai wanda kake samun nutsuwa da jin daɗi bilfani da ƙararren abu ita ce duniya da abin da ke cikinta duk abin da ke cikin duniya akwai abin da baya ƙarewa babu ki sai mala ya ce ya mutma'innan bilfani ya wanda ya samu nutsuwa da abin da ke ƙarewa ma akthara zalika me yake yawan haka abubuwan nan masu karewa suna da yawa kuma ba za su kare ba in ka tafi ma sabon wani abin za a yi yanzu lokacin da ka mutu lokacin za a yi wani sabon innovation din wata kirkirar sabuwa za a yi ba kamar ta san da ita ba a duniya kwata kwata yau za a fara amfani da ita kai kuma kana lahira ba haka bane malai cewa ya mu'ridan anin nushi ya wanda ke kau da kai ya bijire game da nasiha da za a yi masa duk wata nasiha da za a yi masa baya ji akwai wanda ba ko waje ya ji an sa karatu na wa'azi wallahi tashi yake ba wajen wallahi kuma zai zauna ba inda an sa wa'azi ya shiga gida irin sunna ashe duk wa'azin da ake ko yake da shi ake wallahi ka za akwai wanda an aka sa an ka sa wa'azi shi duk abin da ake faɗa kawai yake da shi ake to daman da kai ake mana da kai ake an ce wanda baya sallah Allah zai masa kaza kuma kai baka yakata akan lokaci da wa ake da kai ake wanda yake aiki kaza Allah zai masa kaza da kai ake dan ka daina to shi baya san jin wannan sai malai ya ce ya mu'ridan ya wanda yake kau da kai ya bijire anan nushi ga dukkanin wata nasiha da za a yi masa ka annan nusha ma ƙila laka kai ka ce ba a taɓa yi masa wata nasiha ba kai ka ce ba a taɓa gaya masa wata kalma ta nasiha a gare shi ba aina habibuka allazi kana wa ainan taqala to wai ina wannan abokin naka da kuka kasance tare da shi a duniya wa ainan taqala ina ya tafi yanzu daga ina ya ciru ya tafi ya mutu ya bar duniyar kai ma ka san ba zai dawo ba to ina ya tafi to baka tunanin inda ya tafi kai ma wata wata rana zaka tafi baka wannan tunanin amma wa'azaka at-talifu fi jasadihi wal maqlu shin karewar gangan jikinsa da danna shi da aka yi a cikin kabari bai zamto wa'azi a gare ka ba gangan jikinsa da aka je ka buɗe kabarinsa yanzu ta rijiddige an sa shi a cikin kabari wannan kadai bai isa zamto wa'azi a gare ka ba ai kafiral mali ina mai yawan dukiya wanda ya tara dukiya da yawa aina tulul amal ina tarin dukiyar ina dogon buri shine tulul amali ina dogon buri da mutum yake ta yi kullum burin dan adam baya karewa abu ɗaya yake numfashin sa lokacin da dan fashin dan adam ya tsaya to lokacin burin sa ya tsaya daga nan amma wallahi mutum ko a gadan mutuwa yake wani lokaci yana burin wani abu yanzu ba za gane ba sai ka hau kan gadon mutuwar tukunna za ka rinka buri maybe yanzu fa zan iya tashi zan iya watsakewa ina watsake kuma zan yi abu kaza zan yi abu kaza Allah ya sa mu cika da imani amma khala wahdahu fi lahadihi bil amali shin ba a kyale shi a cikin kabarin sa ba shi shi kadai daga shi sai aikin sa an kyale shi wallahi an uwa duk wanda aka sa a cikin kabarin sa duk wani wanda kake gani mai san ka ne mai kaunar ka ne wallahi baya tare da kai ba dai a duniya kuka rayu ba wannan soyayyar abinda zai iya maka bayanka shine ya maka addu'a amma wannan kabarin naka ne ba kai kadai kai kadai zaka zauna akan ka gidanka ne ɗakin ka ne ba kowa tare da kai wallahi ahabbun nasi ilaika mafi soyiwar mutane zuwa gare ka wallahi ba zai dai zo bakin kabarin ka a sa masa kujera ya kwana ba ba ma shiga kabarin ba a sa masa kujera ce saboda tsaba soyayya wallahi ni anan zan kwana akwai wanda zai iya babu babu abin mamaki ga an ce magidanci ya tara kuɗi ya yi dukiya sosai ya mutu ya bar duniya irin kwanan kesan nan da ake kaji ana ta ana ta tunani ina za a kai shi kwanan keso ga gidansa ga 'ya'yansa matarsa ta ce ba za a kai mata gawa cikin gida ba wallahi wannan abubuwan yan uwa suna faruwa ba ta tsuniya bace matarsa ta ce ba za a je mata yanzu ba za a je mata kai a cikin ɗakin ta ba me yasa saboda ka zama gawa duk ina soyayya nan taku ina kwanciyar da kuke tare ina kuɗin cefane da kake bayarwa ina kai ta unguwa da kake ina kyautatawa da kake yi to ka san abu ɗaya zaka rike kwace ga shine aikin alkhairi kawai to duk wanda ya mutu za a kai shi cikin kabari ne a sashi a ciki a tafi wallahi aikin da kake na alkhairi sallar da kake da sada zumunci da kyautatawa da ban Allah wallahi suna ya su zo su kwace ka wannan haka annabi Muhammad ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dukkan aikinka na alkhairi Allah zai sawwara su a cikin kyakkyawar sura mutum ya ce kai wannan iri ne ka zo min da kyakkyawar kama ka ne min albashir sai su ce ni ce sallarka ni ne azuminka ni ne kaza ni ne kaza wallahi haka annabi ya faɗa to ka ɗauka yanzu ma ka roɗan abu masu kyau sai mai kenan sai ɗaya ɓangaren to su ma ba ka su zama mutum kuma wannan irin mutum ne kai mai mummunar kama mai kaza sai ni ne mummunar aikinka kaza ni ne wallahi haka za su rinka faɗa Allah kiyaye mu Allah ce aina man jarra thabahu al-khuyala ina wanda ke jan tufafin sa ƙasa saboda kawai girman kai ina yake yanzu ghafilan warafala yana mai gafala sannan yana mai tafiya ta takama da ji da kai shine arrafalu at-tabakhtur tafiya ta takama da ji da kai amma safara bihi ilal wa ilal ana ma wasala shin ba ai tafiya da shi ba har yanzu kuma bai isa inda zai je ba dan ai babu wanda isa lahira yanzu ko duk wanda ya tafi yana ina ne yanzu ana barzahu to shin ba ai tafiya da shi ba yanzu ya mutu har yanzu kuma bai karasa inda zai je ba shine lahira yana can yana girba abin da ya shuka aina man tana'ama fi qasrihi ina wanda ya samu ni'ima da jin daɗi da morewa a katafaren manshin ɗinsa a katafaren gidansa da ya gina faka annahu fi duniya ma kana kai ka ce bai da ka fahimci dan uwa duniya nan ba ta da amana kaga yadda ake bayanin attajirai wani ya tara kuɗi wani ya tara kuɗi yanzu aka ce shekara ɗari biyu baya idan ba tarihi ba da za a ɗauko a ce ka tuno wani attajiri mai kuɗi da ya rayu ba za ka iya ba kuma yadda mai kuɗin yanzu ne yake ji shi attajiri ne mai kuɗi ne ya fi ƙarfin kuma shi ma na shekara ɗari biyu nan ba haka yake ji a lokacinsa ba haka ba ne to yanzu ko tarihinsa ma ba a ji ina yake to shi ma ne yanzu haka zai tafi wanda zai zo gaba shi ma haka zai tara ya tafi abu ɗaya ne zai wanzu kyawawan ayyukansa idan sun yi ire-iren gidan ma da aka yanzu gidan da aka yi shekara 200 baya idan aka kawo shi yanzu cewa za a yi menene gidan kauye ne za a ci wa zai dai zauna a ciki haka duniya take duk waɗannan abubuwan shirme ne duk waɗannan abubuwan shirme ne shi ne ce faka annahu fi duniya ma kana wa fi qabrihi lam yazal amma kuma bai gushe ba har yanzu na cikin kabarinsa yana can abubuwan nan da ya shuka a duniya su yake girba aina man tafawwaqa wahtafala ina wanda yake ji yafi kowa shine tafawwaqa ya hau kan kowa ta hanyar iko da isa wahtafala yayi tarika yayi bukukuwa kala kala yadda yake so ya more rayuwarsa ghaba wallahi najmu su'udihi wa afala yace wallahi tauraron daukakarsa ya riga ya gushe ya tafi babu shi yanzu ainal akasira wal jababira al'utatul uwal ina a kasira jam'i ne na kaisar sarauta ce ta farisa suna ɗaya daga cikin sarakuna a wancan lokaci waɗanda suka shimfiɗa mulki da dukiya ta hanyar ado in ka je ma adansu kaɗai sai ya rikita ka yadda sarakuna suke ado a sa crown na zinare kujera ta mulki ta zinare haka ake ƙawata abubuwa wato in ka zo in ka zo babban abin da zai fara ma rikita ka shine irin yadda aka jera fadan ma kadai to da sai na ina yanzu yanzu ina ina kaisar guda daya babu amma da ma tarihi ya dawwana ya aje da ba mu san da su ba sun tafi suna can kuma suna girbar abin da suka shuka wal jababira da sarakuna masu tsaurin kai waɗanda suka yi mugunta da azzalumai suka kashe wanda suke so suka taka wanda suke so suka ɗaura wanda suke so duk sun gama yanzu suna ina babu al'utatul uwal su ne waɗanda suke masu ƙasashiyar zuciya na farko wadda suka rayu a ƙari na farko da suka wuce duk suna ina babu su yanzu sai mala ya ce malaka amwalahum siwahu wani wanda ba su ba ya faya zuwa mallaki dukiyarsu waccan dukiyar tasu wani ne daban allah maɗaukakin sarki ya taso da shi kuma ya zo ya mallake ta su kuma suna can suna amsa dukiyar da su suka tara ta malar cewa duniya duwalun duniya juyi-juyi ce shine duwal yau gare ka gobe ga waninka watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas shine a duniya duwalun ita duniya juyi-juyi ce Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa Allah ya samu cika da imani Allah ya mana gafara Allah ba mu ikon gya dukkanin kurakuran mu da zanuban mu Allah ba mu ikon tuba da gare su kamar komawa zuwa gare shi za mu dakata nan insha Allah ta'ala saboda lokaci sai kuma sati biyu zuwa idan ya kai mu Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin